بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da sake haduwa a wannan dare na litinin kenan daren sha biyu ga watan shida watan jumada al'akhira 1445 ci gaba da karatunmu na manzuma ta nuniyatul imam al-qahtani rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi baiti na 244 ko da biyar fi nuskha نعم
kuma karatu na 20 daidai قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله كذب المهندس والمنجم مثله كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مف- مقترنان وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطيحة والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن بدليل صدق واضح القرآن والله سيرها فراشا للورى والله سيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان وبنى السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مسبوحة والله أخبر أنها مسفوحة وأبان ذلك أيما بنيان وأبن ذلك أيما تبيان أي- أيما تبيان أيما تبيان أأحاط بالأرض المحيطة علمهم أأحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان أم بالجبال الشمخ الأكنان أم يخبرون بطولها وبعرضها أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان أم هل هما في القدر مستويان أم فجروا أنهارها وعيونها أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى ظما العطشان ماء به يروى صدى الأغشان أم أخرجوا أثمارها كرن لنا كرن تشبك ماء به يروى ظما العطشان ماء به يروى ظما العطشان أم أخرجوا أثمارها ونباتها أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات والنخل ذات الضلع والقنوان والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعد ثمارها أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان أم باختلاف الطعم والألوان الله أحكم خلق ذلك كله الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان صنعا وأتقن أيما إتقان قل للطبيب الفيلسوف بزعمه قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن إن الطبيعة علمها برهاني إن الطبيعة علمها برهاني أين الطبيعة عند كونك نطفة أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به المآني في البطن إذ مشجت به المآني أين الطبيعة حين عدت عليقة أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين وأربعين تواني في أربعين وأربعين ثواني أين الطبيعة عند كونك مضغة أين الطبيعة عند كونك مضغة في أربعين وقد مضى العددان في أربعين وقد مدى الأبدان أترى الطبيعة صورتك مصورا أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونوافر وبنان بمسامع ونواظر وبنان أترى الطبيعة أخرجتك منكسا أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان من بطن أمك وهي الأركان أم فجرت لك باللبان ثديها أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان فرضعتها حتى مضى الحولان أم سيرت في والديك محبة أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان فهما بما يرضيك مغتبطان يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني بالمنطق الرومي واليوناني To, har yanzu cikin bayanan malam akan ruguje waɗanda suke da ƙaramin hankali da ƙanƙanuwar zuciya da suke ganin shari'a kaɗai ba ta wadace su ba sai sun yi koyi sun bibiyi wayewa da ci gaba irin na baƙaƙen arna waɗanda ba sa wato ainihin bin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da kamar yadda muka yi bayani a baya, abubuwan da suka shafi tajribat abinda za a gwada a gano wani abu, musulunci baya kore su, amma su ba su ne hujja ba kai tsaye, akan ɗeba kewa ne da su kawai. Kaga ko daga sanda suka ci karo da shari'a. tunan za a ajiye masu su abinsu sai ka rungumo shari'a don kai musulmi na Allah ne to har yanzu yana bayani akan butulani hujajil falasifa wa takdhibil munajjimina لعدم معرفتهم بحقائق الكون وأمور الطبيعة والرد على شبهاتهم وآرائهم الضالة المضلة ودحضها وكسرها أو كسرها أبيتي ندري بيودا أربعين دهدو يتي كذب المهندس والمنجم مثله مهندس ياي كريا شيدا والنم تمم المنجم wanda yake da'awar ilimin taurari mithluhu daidai yake da shi fahuma li ilmi Allah mudda'iyani domin dukansu su biyu suna iddi'ai na ilimin Allah mana ilimin gaibu ilimin gaibu ya keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون to almuhandis galibi mu yanzu ce muhandis injiniya ko handasa ilimin injiniya injiniya kamar bakanike da sauransu a nan ba shi yake nufi ba handasa ta tanjimi shi ilimin handasa ilimi ne shi ma na tajirba gwadawa ne abubuwa ne na gwaje-gwaje to yau da yake kayayyaki na kimiyya sun yi yawa kayayyaki na technology sai zama handasa ta fi ƙarfi a cikin wannan amma kafin bayyanar ko faɗaɗuwar technology ba fa yanzu ba ne suka bayyana sun jima a duniya mu dai yanzu ne abubuwan ke zuwa gare mu to handasar su tana da faɗi hatta a cikin ilimin taurari hatta likitanci suna gana akwai likitanci na abin da ya shafi annuju da haka za ku ga anan yana ma likitoci raddi ba likitoci masu ba da kafinu da ainihin fanado istara da ja da yalo kana zawo ba ba su yake nufi ba ilimin likitanci ilimi ne da shari'a ke marhaban da shi hatta imamu shafi'i yana cewa al'ilmu ilmani ilmul fiqhi wa ilmu tibbi ilimi ilimi biyu ne ilimin sanin addini ce ilmul fiqhi lil adiyan wa ilmu tibbi lil abdan gyaran addini da fiqhu gyaran wato lafiyar jiki da ilimin likitanci da kuma likitanci ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban likita kuma ya yi umarni da cewa ta dawo ya ibadallah fa inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'a alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila aka likitanci ba shi ne abin zargi ba to hakan nan injiniyarin ilimin kanikanci ilimin gyaran abubuwa ta hanyar na'urori nan ba shi ne yake zargi ba da ya ce kazabal muhandisu a wanda yake nufi da almuhandis a nan gurin wato ainihin shine wanda suke kira bikrat ibn abrakilis bikrat ibn abrakilis wanda ana cewa ya rayu kafin miladiya ta annabi isa alaihi salam da kusan shekara 40 da shekara 460 tsakanin shi ma da ainihin miladiya an gane ko wannan mutumin ya shahara da ainihin sanin ilmummuka na abin da ya shafi handasa ɗin musamman waccan da take taɓallu'i take ƙoƙarin leƙawa da shishigi cikin abin da ya shafi ilimin ƙaddara wanda har rubuce-rubuce ya yi yana da littafi mai suna alhikamul abraqaqiya da kuma littafin al'amuradu alhadda da littafin ko jirahatun ra'asi yadda ake fasima na kai da sauransu da kuma littafin alma'u wal hawa'u duka ga an fara alma'u wal hawa'u za a sha kwana wanda hatta malaman larabawa sun fassara wa'innan littattafai da sharuhohi da ainihin aka yi musu da gaske mafi wato jimawan wanda suka yi ta'alikat da tarjama a kan littafin akwai hunain ibn ishaq da isa ibn yahya da thabit ibn qurra kamar yadda bayanin ya zo cikin ikhbarul ulama'i bi akhbarul hukama an gane ko to da haka almuhandis da yake nufi a gurin shine bikraf ibn abraqilis ba yana nufin muhandis wani injiniya karkace injiniyoyi kun yi ƙarya a yana nufin wancan almunajjim kuma yana nufin batlemus da muka yi magana a kan shi batlemus shi yake nufi da almunajjim ana ya ce to ƙarya suke yi da muhandis ya yi ƙarya munajjim mithluhu ma'ana shi ma dai yayin ya yi karya ko aka ce ma zaidu sai ka ce karya yake aka ce bakar fa ka ce shi ma haka shi ma haka ma'ana ne shi ma karya yake ce fahuma li ilmi llahi mudda'iyan su biyun nan duka suna da'awar sanin ilimin da Allah yake banta da shi asali dukan ilimi na Allah ne yana bawa wanda ya ga dama wato ainihin wani bangare daga cikin ilimi wala yuhituna bihi ilma wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu to akwai ilimin da Allah ya keɓanta da sanin shi shine ilimin gaibi sai ya zaɓi annabawa kaɗai yake sanar da su abin da ya ga dama daga cikin ilimin gaibu don ƙarfafar risalarsu da saƙon da suka zo da shi daga Allah. To suna da'awar sanin ilimin gaibu, don ka san shi a asali abin da ya shafi ilmin muka na tajriba, za ka gwada ne sai ka ce ina tsammanin ina kyautata zaton kaza ko? To su waɗancan su Batlemus su kawai yankewa suke yi. kawai ba dan kaza ba to da kaza ba zai yi to shi yasa malam yayi zafi akan su an fahimta ko shi yasa a baya ga mana cewa su a gurin su laulat tabi'atu ba dan tabi'a ba lam yamshi fawqa al-ardi min hayawan da ba wanda zai rayu a duniya an gane a gurin su ba dan rana tana nan a wannan falakin ba ba dan wata yana nan a wannan falakin ba ba dan taurari suna kewayawa a iya wannan falakin ba to da duniyar ba za ta zaunu ba ko da eh haka ne amma me Allah ne ya kaddara haka in ya ga dama zai iya kaddara a rayu ba rana ko ba haka ba ga asabul kafi shekar 300 da wani abu suna bacci daga a ɗabi'ance ba zai yiwu ba fa a ɗabi'ance in dai ɗabi'ar kaɗai za a riƙe ba zai yiwu mutum ya kwanta yana bacci shekara 300 har da tara kuma ya tashi ya ɗauka cewa ɗazi ya kwanta ba.
Wanda suka jarraba. Suka jarraba suka kama wasu ‘yan furisina suna gwada su haka ne.
Eh, na ji ana ba da ana ba da labar. Kaga abu ne da bazi. Daka shi yanzu wanda yake ɗabi'i ne. Ɗabi'i ma'ana kamar su Batalimus da sauransu. In ka jawo mai ayan nan ba zai yadda ba. Ce ah, impossible. Impossible. Gani ko. ya ga dama ya ce wani abu dai daban ake nufi amma kwana shekara dubu a shiga ɗari uku da wani abu to kaga wannan zai zama arni inda duk wata shubuha ta kau sai ya zama arni to wa'innan su malam yake maraddi ba wai mujarradin a gwada ta jiriba abin ga a shi nan ba laifi ba mun yi bayani a baya ilmu ta'thir shine malam ya yake raddi a kan shi amma za mu ga yana jam'u a wasu guraren domin wani lokaci in banna ta zo tana farko-farko ba a tsayawa wani tafsili ruguza ta ake yi in aka tura bom tukunna da aka tarwatse sai a dawo a gyara gani da aka tsaya tafsili sai ga mutane sun kasa fahimta amma in ka fara tura makamin nukiliya mutane suka rikice sai ga ce to banda kaza banda kaza lokacin za a fi fahimtar ka to shi yasa su da yake a gaban su ake irin wa'annan shegantakun suka haɓani idan suka tashi zaga ko a sha'ira ai mun yi bayani a bayan da yake rugu-rugu da su sau da ɓannan na farko shi karfe da zafi-zafi ake dukan shi sai ce al'ardu inda kilaihi ma kurawiyatu ƙasar duniya a gurin dukkan su biyun da muhandisu da munajjimu a gurinsu ƙasar duniya kurawiya ce wato kamar cycle ɗin balo take kamar cycle na ƙwallo alkuratul ardiya yake cewa ko sai ce wa hum bi hadha alqawli muqtarinan su biyun nan da wannan maganar duk sun kusanci junansu ma'ana duk abin da dai suka faɗa ɗaya ne wannan ya ce wato ainihin da'ira ce wannan ya ce kurawiya ce to duk ɗaya ne an ce da'ira cycle kewaye haka kurawiya shi ma kamar wani koko haka shi ma dai kewaye ne to da kan magana su duk kusance ce to amma kore cewa ƙasa kurawiya ce akwai ɗan zafafawa sosai ce domin malaman musulunci ba su yi inkarin cewa ƙasa kurawiya ba ce bal shekul islam ibn taimiya ya hakaito ijma'i kan malamai sun yadda ƙasa kurawiya ce hakan nan ibn hazmin zahiri shi ma ya ambaci haka ya ce ba a taɓa samun wani malami ya yi musu cewa ƙasa kurawiya ce ba daga kenan a nan kahfani sai a ce ya yi kuskure da ya inkarin cewa ƙasa kurawiya ce abu ne wanda hatta shekul islam ya yi ƙoƙarin wato zaƙulo wasu hukunce-hukunce cikin alkur'ani kan haka kamar faɗin allah ta'ala yi kawirun laila alal nahar wa yi kawirun nahara alal lail da faɗin shi la shamsu yan bari laha an tudiri kalkamara wa lallailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahuna shi ko falak wani abu ne da ke kama da da'ira haka an gane ko to don haka ƙasa da sama da ƙasa shef ɗinsu a yadda bincike ya nuna na zamani kafin nan kuma haka malamai da sau kafin ma a yi zancen falasifa so malamai sun tafi akan haka me kace wanda jirgin Mm. Mm. Ka komo nan, ka nan cycle ne. to da ka tajriba ta nuna abinda aka gwada aka gani inda ba nassi na shari'a an gane ya ci karo da shi baro-baro ba to sai ka ce da gani ne gwadawar matsalar amma da aka gwada aka gan shi daidai wajen rifafi tajribi ilmul haƙa'iƙ musamman lamari na abin da ya shafi duniya musamman ƙasar da muke raye a kanta Allah ya ba mu damun mu yi bincike mu اعتباري فاعتبروا يا أولي الأبصار قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم ولم يسيروا في الأرض فينقى سنن أيوي ديوا wannan kaga sai ya zamanto ba laifi ba amma abin da ya faɗa a gaba da ya ce wal ardu inda ulin nuhala satihatun ƙasa a gurin masu hankali shimfiɗaɗɗiya ce بدليل صدق دليل نغسكيا واضح القرآن wanda yake karara a cikin alqur'ani zaka sai mu ce nan malam ijtihadi yayi ba zunubi zai samu ba muna kyautata zaton ma ya samu lada ne domin a ayoyin alqur'ani suna nuna ƙasa a shimfiɗa take kamar me wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun ahsant Allah ce ƙasa mun shimfiɗa ta ai shimfiɗa eh labor ne ko aka yi shimfiɗa miƙewa take to shi ne sai shi a tunanin shi sai yake ganin akwai tanakubi tsakanin alfirashu da alkurawi almufrash ko da almukawar abin da yake a shimfiɗe da abin da aka kewaye to amma a zahiri ne babu babu tanakubi a tsakani an kalli ƙasan abin da yake kurawi in ka ajiye shi a ƙasan shi kafin ka kai zuwa ga gefunan shi a shimfiɗe yake musamman yana da girma sosai abinda yake shimfiɗa wato ainihin a kewaye yake haka sai zamanto wato hajin ɗin shi mai girma ne kwarai to ƙasan shi da za ka zo kai gini a gefen shi haka an gane ko sai kai gini fokwana in ka shiga ciki sai ga kamar fokwana ne ba cycle ba ne saboda girman shi kenan kenan sai ya zamanto asalin shi kewayayye ne amma inda muke amfani da shi shimfiɗa ce gane wannan ku to da ka Allah ya shimfiɗa ƙasa wannan haka ne amma ita duniyar kurawiya ce wannan kuma bincike da istinbabat na malamai da ijma'insu ya tabbatar da haka yadda an samu hatta daga cikin turawa wanda suka yi ƙaryata cewa ƙasa kurawiya ce cikin turawa an samu wanda suka azabtar da wasu ma da suke cewa ƙasa kurawiya ce wasu har kashe su an yi wasu sun yi kaso wasu an tsare su a gidajensu don suna da'awar cewa ƙasa kurawiya ce gari shaganta ba a kashe wanda ya ce babu Allah ba kila ma mai cewa ƙasar ba kurawiya ba ce a gurin shi ba Allah a gurin shi duniyar ba ta da farko kidamul alam wanda Aristotle ya fara faɗin haka cewa ita duniya ba ta da farko rana da wata da taurar ba su da farko falasifan kuma daga baya ɗaliban nashi dai suka karyata shi yawanci suka ce a idan abin da yake tunda ai ya yarda za ta ƙare to tun abin da zai ƙare ai yana da farko an gane ko to don haka a zancen da ya fi ƙasa kurawiya ce kuma shimfiɗaɗɗiya ce duka biyu wallahu sayyaraha firashan lilwara Allah shi ya maida ƙasa sayyara yani ja'ala shi ya sanya ƙasa ta zamanto shimfiɗa ga ga halittu alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa bina wa bana as-samaa qarashan aya kuma ya gina sama bi ahsani tibyani nan ya kawo buniyani na ku tibyani ku daina mun sauran istidraki ina karatu nusakh suna da yawa kuma babu babu wani cin kawo ciki bi ahsani tibyani bi ahsani bunyani ahsanul bunyan gini mafi kyau bi ahsani tibyan yayi bayani mafi kyau akan haka tunda wa man asdaqu min Allah haditha man asdaqu min Allah qila a qur'ani Allah ya ce ya gina sama ka ko bayani ya kare tunda ya ce eh a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a بناء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهرون كذا لما يقال هذا قل بيو
بيت نبركوني نايكا وتبيان نبيو بأحسن البنيان شكم أيما تبيان
أوكي أيما تبيانكم eh eh haka nan shine nabi wallahu akhbara annaha masduhatun har yanzu dai yana ƙara goyon bayan ra'ayin shi Allah ya bada labarin ƙasa masduhatun yani shimfidaddiya ce sabaha yasbahu sabhan shine shimfida abu wa abana zalika ayyama tibyan kuma ya bayyana hakan dukkanin wani bayani Allah ya yi bayani akan cewa ƙasa shimfiɗaɗɗiya ce kamar yadda muka ji a wa'incan ayoyi sai ce a haɗa bil ardil muhiɗati ilmuhum su falasifa shin iliminsu ya kewaye ƙasar Allah ta'ala da take kewayayya kewayayya tana da haddi tana da iyaka ko da dai kai ɗan adam baka je ba an bil jibali shummakhil aknani ko iliminsu ya kewaye dukkanin duwatsu a shummakh masu tsawo الشمخ جمع شامخ جمعنا الشامخ الشامخات يزوجكم القرآن يكون أيوة وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا أحسنت شامخات يعني طويلة مرتفعة ألا سنيدوا سوء تكين كسا وندسكي رواسي سوني قوسوشن دسكي كفدا إتا shamikhatin masu tsawo a cikin ajaibul alam akwai tsawon duwatsu masu akwai duwatsun da akwai dutsen da a yankin asiya jirgi ma da ya kewaye mushi to kaga duk dutsen da yi wannan tsawon foundation din shi a ƙasa sai ya kai kusan hakan ko makamancin a cikin ƙasa aiwa to ga galas cikin ruwa ta leƙo ƙasa ya fi ya fi tsawo to haka tunda ya yi ƙasan murwa ne domin inda bai kai wannan tsawon ba duk da shi wannan kuma ɗabi'a ce ko da ba zai tsayu bai ba zai kafu ba dutse in a can ciki bai kama ƙasa ba ruwan zai rinjaye shi zai faɗi kawo kuma Allah ya ga dama ya ajiye shi saman ruwa ko ba haka ba ba ya yi sama ba ginshiki ba a ɗabi'a ba a yin rufi babu babu ginshiki amma shi Allah shi ne ya halicci sama bi ghairi amadin tarauna ba wani ginshiki daga wasu ka ce a to ai tarauna ha ya ce akwai gani ne bakwai al-aknan jam'in kin al-kinnu shine aljihuna na duwatsu dutse yana da aljifai da lunguna inda ake shiga a fake saboda zafin rana ko saboda sanyi asalin al'aknan wurare da suke kare mutum daga zafin rana musamman wanda cikin suratun nahal Allahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum wallahu khalaqa lakum ko ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum min aljibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kaga minal jibali aknana sune lunguna da ainihin dakuna cikin duwatsu shine alkinnu jami'in shi akala daga duwatsu akwai aya cikin su akwai aya har rubuce rubuce an yi akan al-ahjar masu yawan gaske ma masu yawan gaske kuma masu yawon bude ido da bunga za ka ga suna yawan zuwa ziyartar yankunan da suke da duwatsu masu yawa akwai ajaib kwarai da gaske wanda Allah ya bada labari thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah amma Allah bighafilin amma ta'malun haka kawai ba ai komai ba dutse kaga ya riki ya rikito dutsen da ya kai kilomita barkatai ya faɗo ya danne itatuwa da kaza wani dutsen shine sababin toshewar wani ruwan da ya rikito daga sama ya ainihin danne shi tsoron Allah ne am yukhbiruna bi tuliha wa bi ardiha ko ko su falasifa da yan ɗabi'a za su iya ba da labarin tsawon wato ƙasar duniya wa bi ardiha ko faɗin duniya duk da an lissafa da an lissafa sai dai duk binciken da za ga a sai kaga cin karo binciken da su wana za su yi su ce kilomita miliyan kaza wasu kuma suka zo suka yi tun zamanin khulafa al-abbasiyya cikin littafin tarihu hadaratul islam ya ba da labarin lokacin da khulafa'u na musulunci suka fara sa a yi musu bincike na tiresin ɗan ƙasa a yi tiresin ma'ana a bibi ƙasa a ga daga gabacin duniya zuwa yammacin duniya zai kai kilomita nawa daga kudanci zuwa arewaci zai kai kilomita nawa an gwaggwada sai dai duk gwajin da za a yi sai kaga an samu difference dole sai an samu bambanci to dama hasashe ne kuma kwatantawa ne amma ba wanda ya san takamaiman kilomita nawa ne duniyan nan sai ubangiji kuma daga inda aka fara yau awon ai ba nan ne farkon duniyar ba ku dai ana ku tunanin ne tunda ruwa ya abin gani ba duka ruwa ne yake kewaye da to tsallaken ruwan ana hasashen ma akwai wasu wanda suke rayuwa ku ne ba za ku iya tsallaka ba balle ku ga an fahimta ko wasan shi kan shi ruwan a yana cikin duniyar su da ka Allah kaɗai ya san bitahdid faɗi da tsawon ƙasar duniya sai dai ɗan adam ya sun wato mutane sun yi bakin ƙoƙarinsu na kimantawa wannan ilimin su khulafa'u da suka sa aka yi musu ina ga tun ma'amun khalifa ma'amun ya sa an gwada suna yin hakan ne don ƙara tabbatarwa da mumini faɗin rahamar Allah da girman iko na Ubangiji. Domin idan tare da imani mutum yake sai ya zama ya san rayuwata ko kuma hikimomin da Ubangiji ya zuba cikin ƙasa yana da bincike akan abin da ya shafi biology bincike akan abin da ya shafi geology bincike a jiji ɗin nan dai suna da yawa ko? yana da ilimi a kai hakan zai ƙara mushi imani da Allah hakan zai ƙara nuna mushi cewa eh lallai Allah Allah ne kuma babu mai yin irin na Allah suna Allah alladhi atqana kulli shay shi sa cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid halittun sama da na ƙasa Allah yana kiran mu zuwa ga mita dabburi a cikin su fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila al-jibali وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت لكي فذكر إنما أنت مذكر وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون akwai ayoyi abin lura ko a cikin sama ga masu yaƙini masu sakankancewa wa masu sakankancewa haka cikin ƙasa imamu sa'idi cikin manzumar shi ta manhajul haqqi ko wa fil ardu ayat wa fil ardi ayatun wa fiha ajaibu a cikin ƙasa akwai ayoyi akwai abubuwan ban mamaki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin dukkan komi yanzu ko zancen taurari da muka yi aka ga muna ƙara cewa kai Allah Allah duk da ɗan mutsili muka sani cikin ba kwatanta da ilimin Allah ba mu san komi ba amma utitun min al-ilmi illa qalila abin da ke cikin teku arzikin da ubangiji ya zuba har yanzu duniya ba ta san kashi ɗaya cikin miliyan ɗin arzikin da ke ciki saboda mai kullum ƙara fito da wasu abubuwa an gano kaza an gano kaza an gano kaza yanzu a gani abubuwan da da ba a ɗauke su bakin komi ba yanzu neman su ake ruwa jal ji ana neman wani tsohon agogo an ka kai za ka samu miliyan kaza tsohon tasar gado gado mai rumfa za a samu miliyan kaza yanzu ko nokiya da aka yi wannan mai take da suna ne yanzu na ga ana ta neman ta da tsada mai take da suna ne nokiya ta dawan eh da su motorola yau su motorola din nan su wani su kwalla ko ka gani mai kan mage mai kan bera ko mai kan mage eh eh a sa mota yawwa irinta irin to yanzu neman ta ake mai wannan dariyar da wane ne cikin ringintan duniya ba komi muka sani ba a rafta shay'an magabata an ka ashiya an gane wannan sai ce an fajjaru am halhuma fil qadri mustawiya sun san da faɗi da tsawon ƙasa ɗaya suke a wato kadar haddinsu na tsawo ko ko faɗi ya fi ko tsawo ya fi ai akwai abin da za a ce 50 over 50 ko me kuke cewa nan gurin awon kare versin versin ben sirruta ba ce ben a ben sirvin ashirin cikin ashirin ashirin sama a over ko 50 over 50 mu muke cewa ko 20 over 20 ko kaza akwai wanda ai za ga tsawo ya fi ya fi faɗi aiwa aiwa aiwa to shi ai ko awon abin ga kofa ko window da ana ana ana ga to shine yake tambaya su waɗancan masu ganin sun san komai da tsawon sama da tsawon ƙasa da faɗinta ɗaya suke ko ɗaya ya fi ɗaya wato tambayoyi ne na ƙuri an gane ko tambayoyi ne na ifham na ƙurewa ifham bilhafa faham fahimtarwa amma ifham shi ne ƙurewa akwai littafin shakul albani a raddul mufhim da ya yi a kan attuwai jiri an fajjaru an haraha wa uyunaha ko ko su batuliyonus su ne suka bubbugo da anhar ƙoramu da ke cikin ƙasa wa nabataha da tsirrai wa uyunaha da idanuwar ruwan da ke cikin ƙasa ma'an suka bubbugo da ruwa daga cikin shi bihi ruwa zama al'atushani da shi ake wato kosar da kishin masu jin mai jin kishin ruwa kasan arrayu shine koshi na ruwa sabanin ashabu koshi na abinci kaga mu a Hausa duk da koshi na cina koshi na sha na koshi amma arrayu koshi na ka sha ruwa ka koshi kishiyar shi al'afashi ashabu koshi na cin abinci kishiyar shi aljuru an gane ku to da wannan ruwan ake wato shayar da kishin ruwan masu mai jin kishi a kushan a me jami'in shi jami'in atushan da akawon gobe insha Allah aiwa sai ce am akhraju anharaha wa nabataha ko ko su yan falsafan nan su suka fitar da am akhraju athmaraha ko su suka fitar da ƴaƴan itatuwa na cikin duwatsun da ke ƙasa wa nabataha da tsirranta والنخل ko su suka fitar da itacen dabino annakhl jam'i ne annakhlatu shine mufradi kamar albaqaratu da albaqaru albaqaru jam'i ne albaqara guda daya to shi ma nan sai ta'ul marbuta ita take ba da ma'anar ifradi ana annakhla itaciyar dabino annakhlu shine jam'i an gane ko sai ce ko su suka fitar da annakhla itatuwan dabino zata bal'i waɗanda suke ma'abota huda huda na na ɗan ice shi lokacin da ya fara fitowa shi ne huda ko abbala wal alwani za ta fal'i wal kainwani wanda itacen dabinin nan suna da ɗiya ƙananu wal kainwani da kuma to nono na dabinan doji ya ga hausa ta guci ce ba za a ce reshe ba mukan ce ifko dai tushen gaba ɗaya inda dabinan suke da yawa ciki me ake ce doji kuke ce abdullahi me kuke ce hausa ba eh laha tal'un nabid eh tal'u shi abun gakiya huda shi ne fure aiwa da ingilanci ko da buzanci ne dai asali buzanci ne daman da ingalawan da adarawan da dan juma da dan juma to za ta tal'i wal kanwan kanwan din shine abinda dabinan suke a jiki am hallahum ilmun bi addi thimariha ko wato su waɗancan 'yan falsafa da 'yan ɗabi'a suna da ilimi na lissafa adadin 'ya'yan itatuwa to kaga nan fa nan fa ɗaya ko a yanzu ba ma a fara ba sai za a irga dabino ɗa nawa ake a shekara ƙwallon wato ɗan dabino ɗin ɗa nawa ake a shekara mangoro nawa ake a shekara lemu nawa ake a shekara kafin ka zo irgawa tsuntsaye sun sha rabon su ga kuma mutane ko su mamman sandi da an tuba ne an bi ikhtilafi ta'ami wal alwani ko yana da labari akan sabanin ɗanɗano da launuka na wa'annan na wa'annan itatuwa cikin suratu suratun ra'ad ne da Allah ta'ala ya ba da labarin cewa dangane da dabino sinwanin wa ghairu sinwanin yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul dabinan wasu sinwan ne ma'ana wanda tushe ɗaya ne yana da rassa da yawa tatuwan da yawa a jikin shi kana samun irin wa'annan itatuwa daga tushe ƙato guda ɗaya amma kuma ya yi itatuwa a sama da rassansu suma da kuma wanda yake ba sinuwan ba ne ma'ana ya miƙe kawai tushe ɗaya ne ya miƙe itaciya guda ɗaya sai ce yuska bi ma'in wahidi da ruwa guda ake shayar da su amma wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul wa fil ardi qita'un mutajawirat shine farkon aya Allah ce a cikin ƙasa akwai yankuna suna makwabtaka da juna, amma kowanne da kalanta. Wannan mai yabanya ce, wannan tsandauri ce, wannan kaza kuma duka a hekta ɗaya. Ana samun haka ko? Ƙasa a hekta ɗaya ne, ko a ilo guda ko kare guda makila. Amma kuma sai ga wannan ƙasa ɓangaren ta daban wannan baƙar ƙasa wannan kaza wannan kaza. Da itatuwan da za su fito su ma kowanne da irin da irin ɗanɗanin shi daga inabi da dabino da wani sai ce to da ruwa guda ake shayar da su amma wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ma gurin ɗanɗanan su wato wani sashen yafi wani sa kai a jikin ice ɗaya sai ga an fitar da asman an fitar da 'ya'yan itatuwa wani mai tsami wani mai zaki mu mun sha gwada haka gwaiba ɗaya ce wannan ya tsinko ya ce ya tsamu ce kai ka tsinko ka ce ya zaki ina ruwan Allah yau a jikin itan sai ga kuma wani ya ƙara ya ƙara fitowa akwai wanda ake na aure akwai wanda kuma haka kawai Allah yake shi ma yana yin haka a kilili ko a ba dabino kaɗai ba itatuwa da yawa wancan haka kawai yake fito to kaga ikon Allah da ruwa guda ake shayar da su amma wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uku za samu a gona guda a ko ta mayyar itaciya mai gonan daman jikinta yake zama sauran kuna iya zuwa kuɗi ba amma wannan dai na kuɗi ne ɗanɗananta daban ne sai ya ce an bi ikhtilafi at-ta'mi wal alwan ko suna da labari kan sabanin wato ainihin ɗanɗanan ‘ya'yan itatuwan nan da launukansu sun kewaye saninsu duka ba wanda ya isa sai Allah. Allah ne kai ganyen icen ma ya san adadin ganyayyakin itatuwan da ke duk ganyen da zai faɗo da izinin Allah da sanin Allah ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala ratabin wala yabisin la fi kitabin mubin Allahu ahkama khalqa dhalika kullahu aw kullihi duka zai iya ɗauka. Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kyautata halittar wannan duka, dukkan shi. Allahu ahkama khalqa zalika kullahu yani kullal khalq. Dukkan halittan nan da Allah ta'ala ya yi ma itatuwan nan to shi ya kyautata shi, ya yi shi cikin tsari da hikima. Sun'an gurin wato kirkirar shi wa atqana ayyama itqani kuma ya kyautata shi dukkanin kyautatawa al'ittiƙan yin abu cikin banƙai yin abu cikin wato ainihin hikima to Allah ta'ala halittar shi da aikin shi duka babu rauni a ciki babu gazawa a ciki kulli tabibil failasufi kalce ma wannan tabib kaga to an zo kan an zo gurin ko ababib muka ce ba mai ba da mai tafasa ko ya ce maka biyu da safe biyu da rana biyu da maraice ba da shi ake ba duk da kasancewar zai iya shiga ciki ai ita ɗabi'a wani kamar yadda kaga ilimin shari'a ai yayi magana kan komi ko komi akwai hukuncin Allah a ciki to shi ɗabi'a in dai abu a duniya ne su ai cikin tafsiran da suka yi mata wato wani ilimi ne wanda yake tattaunawa ko yake da ruwa da tsaki a cikin duk abin da ya shafi asilai na rayuwar duniya su ba furu' suke kallo ba asalin abu kaza menene daka wannan binciken nasu ya shiga cikin rayuwar mutane ya shiga cikin rayuwar dabbobi ya shiga cikin rayuwar tsirrai ya kai har suka ma ƙetare har da rayuwar taurari da rana da wata da yanayin ruwa da yanayin duwatsu da yanayin ƙasa da yanayin kaza to cikin rayuwar ɗan adam ma psychologically akwai abubuwan da suke nazari a cikin shi duk asali ba laifi ba ne in an riƙe wasu dawabi wanda ba za su fita daga saba ma ikon Allah ko ya yadda da hukuncin Allah ba tunda yanzu akwai daga cikin likitoci kafirai da 'yan daɗi arna wanda ne su a ganinsu mutum baya mutuwa da ajalin shi ba su yadda da ajali ba daga wannan sababin da Allah ya kaddara kowa zai mutu amma da sababin mutuwar shi su a gurinsu sababin shi ke kisa da haka suna ganin cewa za a iya yi mai alaye za a iya mushi a mamayi wannan sababin mutum ya tsira kai ya mutu aka suka ji wane ya mutu wani asibiti aka je ai ba su kware ba ai da guri kaza aka ji kenan me da bai mutu ba humul mukhalafa kenan inda an fita da shi turai an fita da shi switzerland akwai kwararrun likitoci dama ya za a bar shi cikin yan tagajan tagajan din likitoci ba kayan aiki ba kaza ba kaza oke an kai shi can zai rayu kenan gane ko akwai wanda haddati zai baka zaka mutu malamin mana isa yunus almadani allah ya kara lafiya yanzu yana ne na gurzawa sai da aka rubuta mai date ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza zai mutu bayan shekara guda ya koma switzerland ne ina tunda yana ga har yanzu akwai na'ura cikin kirjin shi da ya koma har wanda mutanen kalmomin da zai faɗa da aka lissafa mai kar ya wuce a maganar da zai a yini kar ya wuce kaza kar ya gaisa da mutane sama da kaza kar ya da ya koma aka duba fayil ya kalle ya ce ne kalle ni ya ce kai ni na ce ya ce ba dai dama ya ce me yasa ban mutu ba to kaga wannan kila hakan ya zama sanadiyar ya koma ya nazari ya gano Allah ke kashe gobe to ka gani an kai ta shi ne mala'ika mutuwa ina ne bai shiga inda bai shiga amerika wa inda kake zai bi ka ya bayu ya bi wata ke da suna sarauniyar ingila kingwa ce ce take elizabeth ba ƙarshen sarauta ba kenan ya bi ta ya kwakula ranta ya kwakula ran fir'auna za ka mutu kuma lokaci na yi walin yi ashirar Allah nafsan idza ja ajalu amma akwai sababi Laka likitan da ya sha tauhidi in ya baka magani sai ya ce Allah ya sauki ya san sauki ba hannun shi yake ba amma an arnin ya kama baka tafan da nake ba kula likitan wani abokin mu ne shi cewa yake yanzu zan zo in baki rai yana cikin giyan shi zai zai ba mutum rai zai ce arni ne matsiyaci so don haka da raddin da zai yi kan likitoci a nan wasu ne daga cikin likitoci waɗanda suka kasance falsafa ta rinjaye su da ilimin ɗabi'a shi sai ce kulli tabibil faila sufi bi za'amihi ka ce ma likitan nan wanda yake ɗan falsafa to a nan gurin ana cewa yana nufin jalenus jalenus ko jalenus amma jalenus shi ya fi shahara sunan shi shi ma ba falsafe ne na yuna wanda shi ma ba nasare ne ana cewa ya rayu bayan annabi isa da kwatankwacin shekara 200 aka ce shi yake maraddi a nan da cewa da ɗabibil filosof bi za'amihi wanda shi a zaton shi a riyawar shi inna ɗabi'ata ilmuha burhani sanin ɗabi'a asalin abubuwan da ke bayuwa yanayi ya canza ga ɗan adam ko sauran halittu a gurinsu shi ne hujja kawai ba ruwansu da ne Allah ya kaddara kaga wannan kufurin ne bawa ka ce mushi aina ɗabi'atu to ina ɗabi'ar take inda kaunika nufata lokacin da kake ɗigon mani fi batni ummika a cikin mahaifiyarka ko fil batni a cikin cikin mahaifiyarka id mushijat bihi al ma'ani lokacin da aka gauraya ma cikin ruwa guda biyu ruwan namiji da ruwan mace wanda Allah ya ce ina khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali amshaj dan mukhtalif ruwa ne gaurayayye ruwan namiji da na mace sai su haɗu daga nan ne sai Allah ta'ala ya ya halicci dan adam wanda ce khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib ruwan na fitowa daga kwankwason namiji sulbu kenan da kuma haƙarƙari na mace daga nan ne ita ruwanta yake fito to daga nan za a hada a halicci dan adam a yanzu suna yin renon kwalba ko a ɗauko ruwan namiji da na mace a hada cikin kwalba a bunga ƙarshe a maida da sauransu akwai wani akwai fatawoyin malamai akai ba zancen shi muke yi ba amma dai abin da ya fi haramun akwai wasa da al'aura ciki aina tabi'atu inda hina utta ulaiqatu ina ɗabi'ar take da kake ta kakashin kakacin ɗabi'a ɗabi'a ya ɗabi'a ta yi da kai da kana cikin mahaifiyarka bayan ka wuce marhala ta annufufa lokacin da ka koma ulaika ɗan gudan tsoka haka fi arba'ina lokacin da ka koma gudan jini fi arba'ina cikin kwana arba'in wa arba'ina tawani da wasu arba'in ɗin suna nan tahowa a hankali aina tabi'atu inda kaunika mudghatan ina ka baro ɗabi'a lokacin da kake gudan tsoka mudga kamar lunkuma nama da za a sa a baki a tauni da haka kake cikin mahaifiyarka fi arba'ina cikin wasu kwana arba'in wa kad matal adadani bayan arba'in biyu ta wuce kaga an haɗa wata uku kenan ɗari da shida a turar ɗabi'a ta sauwarar ta musawwaran kana ganin ɗabi'a ce ta suran taka da surar jikinka da hanci da ido da waya duk ɗabi'a ce ta ma wannan aikin bi masami'in da kunnuwa na ji wa nawazirin ya mai jam'i ne saboda darura duk da akwai lugar da biyu ana ba shi jam'i na da yawa da abgannanka wa banani da ainihin ‘yan yatsun hannu da na ƙafa. A turar ɗabi'ata, akhrajatka munakkasan kana ganin ɗabi'a ita ce ta fito da kai ta fito da kai cikin rauni, munakkas, wato ba cike kake ba, tsaka yafi ɗan adam ai, Allah zai halaka kun min ba'afi. Min baɓin ummi ka wahiyar arkani ta fito da kai daga cikin mahaifiyarka kana da rauni a gabanka. an fajjarat laka jariri kaga ba kowa ma iya daukan shi ba ko so da raunin shi wani da ya rike jariri sai an ma jaririn kamun hakarkari eh musamman yara matasa abdullah eh da muke bunga cakume shi inda yake cakuman motan shi kaga ya hakarkari ya balle at-turab tabi'ata an fajjarat laka bil libani sadayyaha ko sudayyaha shine don tasghiri ne na as-sadiyu ko kana ganin ɗabi'an nan ita ce ta ɓuɓɓugo maka da wato ruwan mama daga wato ainihin maman mahaifiyarka faraba'ata ha kai ta sha na wannan mamar hatta madal haulani har shekara biyu ta wuce wa fisaluhu fi amin am sayyarat fi walidayka mahabbatan ko ɗabi'a ce ta sanya ƙaunarka a zukatan mahaifiyarka da mahaifinka fahuma bima yurdika muhtabitani shi yasa su yau iyayen naka suna gasa akan abin da zai faranta maka rai mahaifinka na kokarin kyautatawa mahaifiyarka na kokarin kyautata ma ya faila sufu ya kai ba falsafi laqad shughilta anil huda hakika an dauke ma hankali daga barin shari'a ka bar shari'a ka tafi zuwa kai ta kama kai bil mantiqir rumi wal yunani ka kama hanya ta mantiki na mutanen yunan da mutanen ainihin wato romawa daga can ne asali su wato ainihin aristos a platon da sauransu daga can mandakin yau ilimin mandaki kusan tare ke da falsafa ko mandaki ma ya haifi falsafa an gane ku to ilimi ne wanda kamar da shekul islam ya ce la yastafidu minhu la yahtajuhu az-zaki wala yastafidu minhu al-ghabi me wayau bai da bukatar ko ba falsafa za ka bauta ma Allah shi kuma dolo ba zai karu da komi ba cikin ilimin falsafa da mantiki mantiki wani shirme da abu hankaliyat ne kawai ga akaliyat to shi mai hankali bai bukatar su shari'a ta ishe shi wawa kuma shi batar da shi zasu to kaga babu mu ba amfani kenan kamar yadda a wani gurin cikin ar-raddu alal mantiqiyin ibn taymiya yayi da cikin dar'u ta'arud al-aql wa an-naql yace shi ilimin mantiki aqallu ahwali mafi karancin matsayin shi shine a ce wato la, la yustafadu min ba a fa'idantar komai da wai in bai halakar ba to ba za ka karu da komai ba a cikin shi kake na bata lokaci bata lokaci zaka shekul islam yayi raddi kwarai akan abin da ya shafi mantiki a wancan littafin aradu alal mantiqiyyin da kuma littafin shi mukhtasar da nasihatu ahli al-iman fi radd mantiq al-yunan wanda shine juz'i na tara a cikin majmu'ul fatawa na shi shine juz'i na tara majmu'ul fatawa mai mujalladi 37 din ba mai mujalladi 20 ba an gane ko so dan haka mantiki ba ka da bukatar shi karbi shari'a kawai ka huta ma wannan mantiki da karshe ka gama sha tale tale in ka yi sa'a ne ka dawo in ba ka yi sa'a ba ka zarce kawai yadda razi ya ce mun sha wahala mun gama ya ce gashi ni na fatan in mutu akan aƙidar tsofaffi masu tallar goro a titi wanda su jira suke a ce Allah ya ce annabi ya ce ko ba ruwansu da akaliyat karshe ce nihayatu iqdamul uquli iqalu وأكثر سعي العالمين وبال ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا yace in hankali a hankali karshe da baibaye ka zai yace duk tsawon lokacin da muka dauka muna ta bincike muna ta ba muna ta fafatawa ana ta muƙabala ba abin da muka karu da shi sai a Plato ya ce Platon ya ce Aristo ya ce Ibn Sina ya ce Wanini ya ce ba aya ba hadisi siwa an jama'a na fiye kila wakali a wani gurin ya ce tariƙatu salafi aslamu ya ce hanyar magabata aiki da abin da ya tabbata aya da hadisi ya ce tafi zaman lafiya hankalinka kwance sai ce wa tariqatul khalafi awsa'u wa ashkal ce amma hanyar yan baya masu hada addini da mantukul yunani ya ce to hanyar tafi faɗi amma wa ashkalu tafi haɗari akwai rikici cikinta akwai rikici cikinta ta ku sannin hanya ya fi sammako ko ka bi annabi ya ma directing ya ma jagoranci zuwa ga Allah sai ka zauna lafiya sallallahu alaihi wasallam wannan kenan to yanzu za mu huta daga zancen dabi'a ko mu shiga shari'a wa shari'atul islami afdalu shir'atin dinun nabiyyi sadiq al-adinan Allah ya samu dace alaikum